الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga. musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta ashekul imam abu muhammad al-qasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna sha hudu ga watan rajab hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku darasi da ya gabata a wancan sati mun shiga makama ta hamsin ba ɗaya mai suna assasaniya don haka kamar yadda muka faɗa a jiya insha Allahu ta'ala kenan za mu koma farkonta mu dasa darasi na yau akan قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة التاسعة والأربعون الساسانية malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta hamsin ba ɗaya. mai suna Assasaniya. Ta kai dangane ita wannan makama izuwa Sasanul Akbar shine Ibnu Bahman, domin akwai Sasanul Asgar akwai kuma Al'akbar. Wanda su banu Sasana asalinsu su ne sarakuna na Farisa. wanda suka kaskanta suka wulakanta suka bazu a duniya suka assasa wato sana'a ta roƙo ba komai ya janyo musu wannan kaskanci da wulakanci bayan da suna da girma da daraja illa kasancewar taɓa mahalicin kowa da komai domin wani sarki daga cikin sarakunansu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tura masa takarda ta musamman da sunan kiransa zuwa musulunci yakin musulunta ya kyakketa takardar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya watsar da ita don haka aljaza'u min jinsil amal yadda ya kyakketa wannan takarda ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama haka Allah ya keta mulkinsa, ya yi rugurugu da mulkin, suka kaskanta suka wulakanta, to su ne ake kira banu sasana, asalinsu kenan sarakuna ne wato na Farisa. Haka laharis na hammam. Alharis ɗan Hammam ya hakaito annahu qala shi yake faɗa balagani labari ya cin mun anna aba zaidin lalle abu zaidi na birnin saruja hina na hazala qabba wabtazzahu qaidul haramin nahaba lokacin da ya gwamayi shekara 93 ma'ana ƙarshen rayuwa kenan ga wanda kwanuka suka tura domin in mutum ya kai irin wannan shekaru to kwata-kwata ya tashi da aiki galibin gabansa ba su da wani amfani larabawa idan suka ce alƙabda shine shekara 93 sukan jimki yatsotsinsu gaba ɗaya sannan wannan babbar yatsa kuma sai a ɗora ta aka an gane ko ko kuma ka ɗauki lafazin alƙabda a nan mutuwa mutuwa kamar yadda akan yi amfani da wannan lafazi na alƙabda a wajen zarirai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da abu salama Allah ya ƙara masa yadda yana cikin rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai masa ziyara domin ya gaishe da shi mazan Allah sai ya same shi idanu sun kame baya kyautawa rai tuntuni ya fita amma iyalinsa ba su san da cewa ya cika mazan Allah sai yake faɗa sai yake cewa innan ruha idza qubida tabi'ahu al-basar lalle shi rai idan aka karbe shi to ganin bawa yakan bi shi domin sama ake tafiya da shi in na mumini ne a wuce da shi in kuma na wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ne sai a dawo da shi to a shahid dai anan da ya ce hina na hazal qabda lokacin da ya gwamayi mutuwa ma'ana shekaru sun tura wabtazzahu qaidul haramin nahaba wato da baibayin tsufa ya tuɓe masa zabura ya tashi tsaye a habarabnahu ba'a da mastajasha zihinahu a lokacin nan abu zaidi sai ya halarto da ɗansa gunsa ba'a da mastajasha zihinahu bayan ya tattara hankalinsa da tunaninsa gu ɗaya. Lafazin isti istajasha wato min aljaish ne, domin ita kanta runduna ba a ce mata ba aljaish, illa lijtima'i ahliha. Shi ne ya ce ba'a da mastajasha zihnuhu bayan ya tattara hankalinsa da tunaninsa gu ɗaya. wa ƙala lahu sai ya ce da shi ya bunayya ya kai ɗana innahu qad da narti hali min alfina'i waqti hali bi mirwadil fana'i yace ka san da cewa irtihali min alfina'i labtawa ta daga wannan falfajiya na tabbas ya kusanta. Wakti hali da sanya kwalli na bimirwadil fana'i da muciyar mutuwa. Idan aka ce mirwad ita ce muciya amma ta sanya kwalli ba ta tuka tuwo ba, domin a hausa in aka ce muciya akwai ta tuka tuwo. akwai kuma muciya ta sanya kwalli shi ne ya ce wakti hali da yin kwalli na bi mirwadil fana'i wato da muciyar kwalli ta mutuwa idan aka ce alfina bi kasiril fa ita ce falfajiya ko ka ce balbali fili da ake bari a ƙofar gida domin shaƙatawa da walalawa sai cewa an tabi hamdillahi waliyu ahadi wa kabshul katibati sasaniyati min ba'di yace kai kwa da yaban Allah kai ne majibincin alkawalina ma'ana kai ne khalifata wa kabshul katibati sasaniyati min ba'di kuma kai ne shugaban runduna ta banu sasana min ba'di bayan wucewa ta lafazin alkatiba runduna ta yaƙi jam'in shi ne kata'ib. Wa misluka la tuqra'u lahu al-asa wa la yunabbahu bi darqil hasa yace kwatancin ka kwa la tuqra'u lahu al-asa ba a ƙwanƙwasa masa sanda wa la yunabbahu kuma ba a faɗakar da shi bi darqil hasa da jifan tsakuwa lafazin la tuqra'u lahu al'asa wani karin magana ne wanda ya tafi ya yaɗu a duniya domin akwai wani daga cikin magabata shine Amir ibn Dhar al-Adwani wanda tun yana yaro karami Allah ya masa hankali da kuma adalci a wajen hukunci jama'arsa sai suka maida shi matsayin alkali duk rikicin da ya taso shi yake yanke hukunci domin sun yarda da shi sun amince masa cewa adali ne to shekaru sun tura tsofa ya cin masa so da yawa yakan yi hukunci sai ya kuskure a wajen hukuncinsa to mutane sai suka ringa maganganu suka ringa kai kukan cewa ba a yi musu daidai ba. To, a lokacin nan ‘yarsa sai ta faɗa masa cewa fa ga abin da mutane suke faɗa ba ba, sai ce, To, abin da nake so da ke, ki zo kusa da ni, ki ɗau wata ‘yar sanda in kin gana kuskure, ki ƙwarata a kan ƙasa ma'ana ki ɗan ƙwanƙwasa ta, kenan sai na gane na yi kuskure sai in dawo kan hanya. To shi ne sai ake cewa fulanun layu ƙura'u lahul asa, ma'ana mutum ne wanda yake kenan mai hankali wanda ya jarraba al'amura ya san me yake, duk wanda ya san me yake shi ne ake cewa layu ƙura'u lahul asa, ba a ƙwanƙwasa masa sanda. Shi kuma ɗarƙul hasa al'ada ta larabawa idan suna so su gane yaro ya isa ya fita fagen daga ya isa a yi bulaguro da shi sai a kyale shi sai yana bacci sai wani ya koma daga can gefe sai ya jeho wata tsakuwa a gefensa idan aka ga ya zabura kai tsaye ya miƙe to wannan yayi ya iya fita fagen daga kuma a iya bulaguro da shi amma aka jeho tsakuwa ko motsawa bai yi ba to wannan kuma sai su maida shi gefe ba zai yi ba to shine suke cewa wala yunabbahu bi darqil hasa ba a fadakar da shi game da wato jifan tsakuwa yana daga cikin ma'anar darqul hasa wato shine buga diyan wuri kamar yadda bokaye suke watsa tsakuwa a ban ƙasa su watsa tsakuwa su juya su juya sai su ba da labari wanda yake na gaibu kamar yadda su bokaye suke amfani da ɗiyan wuri shi ne ake kira ɗarkul hasa buga ɗiyan wuri kenan kamar yadda bokaye suke sai ya ce walakin kadunu diba ilal izkari wa ju'ila saqilan lil afkari yace ya kai ɗana sani dai kadunudi ba ilal izkari tabbas a shari'armu wato an soyar izuwa tunatarwa ko da mutum an san yana da sani to yana buƙatar a tunatar da shi wa ju'ila saqilan lil afkari tunatarwa an maida ta abu ce mai gogewa game da dukkan wani datti wanda yake famar gurɓata hankula da tunani wa ju'ila an maida tunatarwa saƙilan mai gogewa ce lil afkari ga duk wani datti wanda yake na tunani ya ce wa inni usika bi malam yusi bihi shi sunil ambata wala ya aqubul asbaqa yace ɗana ina maka galgadi galgadin da shi su babban ɗa daga cikin ‘ya'yan annabi Adam ko kuma fiyayyen ɗa daga cikin ‘ya'yan annabi Adam, kamar yadda ake faɗa, an gane ko? Shi ne ya ce wa inni usika, ya ce lalle ni ina maka wasiya, ma'ana ina galgadin ka bi ma lam yusi bihi shi sunil ambaka, da abin da shi su ɗan annaba Adam bima al'ambar wato falki wato galgadi. Lafazin al'ambar jam'i ne na nabaƙi, idan aka ce nabaƙi shi ne falki, an gane ko manoma waɗanda suke noma abinci su labta su kai garuruwa su sayar su ne ake kira al'ambal wanda wannan wasu jama'a ne wanda ba larabawa ba wanda suka zauna a ƙasar iraki shine kar mu manta idan ka koma cikin hadisin ka'ab ibn malik allah ya ƙara masa yadda hadisin yana cikin sahihain hadisin da yake bayani game da kissar jinkirinsa gabarin fita yakin tabuka wanda yake cewa izan iza na baɗiyun min an sha to shine ake ce masa farke kamar yadda can imru'ul qais yake cewa ala lahibi la yuhtada bi manarihi إذا صافه عود النبادي جرجرا يتي على لاهب لا يهتدى بمناره إذا صافه العود النبادي جرجرا على كل مقصوص الذنوب مؤاول بريد السراب الليل من خيل بربرا to shine anan yace ake kiransu al'ambal falki ake kiransu a Hausa shine yace wa inni usika ya ce lalle ni ina maka galgadi bi malam yusi bihi shi sunil ambada da abinda shi su ɗan annaba adam wato bi ma falki wato wasiya da shi wala ya aqubul asbada wasiyar da annabi ya aqub alaihi salam bi ma ‘ya'yansa ba domin wasiyar da annabu yaqub alaihi salam ya ma ‘ya'yansa tuntuna Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin suratul baƙara, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya bani ya inna Allah hastafa da kumuddina, fala ta mutunna illa wa antum muslimun. To, shi wannan wasiyar da ya ma yake ma ɗansa ba irin wasiyar da Yaqub alaihi salam ya ma ‘ya'yansa ba ce, shi yasa ya ce, wala ya aqubul asbada amma wai ba yana nufin cewa wasiyar shi ta fita annabi yaqub alaihi salam a ba haka bai ke yi ta sha bamban sai ya ce fahafaf wasiyati wa janib ma'asiyati ya ce ya kai ɗana ka kiyaye wannan wasiyatawa wa janib ma'asiyati kuma ka nisanci saɓa mun wahadu misali wafkaha amsali ya ce ya kai ɗana wahadu misali ka yi koyi da ni sau da ƙafa ma'ana ka dabranci ni an gane ko lafazin wahadu minal hiza ne idan aka ce alhiza shine ma'ana dabranta shi yasa ai takalmi ake ce masa hiza'un saboda ya dabranci ɗan uwansa takalma ba a yin su wani ya zarta wani daidai ake yin su an gane ko shine ya ce wahazu ya ce ka dabranci misali ka dabrance ni ma'ana ka yi koyi da ni sau da ƙafa wafƙaha amsali ya ce ka fahimci karin maganar da nake maka fa innaka inistarshadta bi nushi wastasbahata bi subhi yace lalle kai ɗana in har kai ƙoƙari ka shiryu da wannan galgadi da nake ma wastasbahata bi subhi ka nemi haskaka bi subhi da hasken hankalina da tunanina amra'a khanuka wartafa'a dukhanuka yace amra'a khanuka gidanka zai yi tsatse ma'ana zai yi yalwa ka samu wadata asalin lafazin khan shine gidan baki hotel kenan an gane ko funduk shine yace amra'a khanuka gidanka wato zai yi tsatse ma'ana ya wadatu wartafa'a dukhanuka kuma hayakin gidanka zai ringa tashi sama a kowane lokaci. Tashin hayaki a cikin gida in dai ba na gobara ba ne alkhairi ne, saboda alama ce tukunya ba ta sauka. Rashin saukar tukunya a gida wannan shi kuma alkhairi ne wadata ce, kullum in wannan tana sauka wannan ta hau. Shi ne ya ce, warta fa'a dukkanuka. wato hayakin gidanka wato zai ɗaukaka don haka ai su larabawa suke alfahari da tashin hayaki a gida a kowane lokaci ya zamanto wuta ba a buce ta tukunya in wannan ta sauka wannan take hawa kamar yadda can assamau al'ibuna adiya yake cewa wa ma uhmidat narun lana duna ɗarikin wala zammana fin nazilina nazilu sai ya ce wa inta na saita surati wa nabazta mashurati ya ce lalle in har ka manta surati wasi galgadin da na maka ka manta da gangan wa nabazta mashurati ka watsar da shawarar da na baka Allah ramadu a safika wa zahida ahaluka wa rahaduka fika ya ce Allah ramadu a sashi ka, wato tokar murhunka, wato za ta ƙanƙanta. Lafazin a safi jami'i ne na usfiya, idan aka ce usfiya shine wato dutsen murhu. Domin yana daga cikin addu'ar da larabawa suke ma junansu sai a ce, Kassarallahu ramada a safi ka, Allah ya yawaita tokan murhunka. domin yawaitar toka a murhu alkhairi ne in ba abin da za a ci ina za a samu toka toka amma ya zamanto ta yi yawa a murhu wannan ba karamin alkhairi ba shine suke cewa kaffara Allahu ramada asafika Allah ya yawaita tokar wato murhunka shine anan yace qalla ramadu asafika yace tokar murhunka za ta kankanta wa zahida ahaluka wa rahaduka fika wato iyalinka da danginka za su kyamace ka. Ya ce, Ya bunayya, ya kai ɗana, inni jarrautu haƙa'iƙar umuri, wa balautu tasarifar duhuri, ya ce, Lalle ni na jarraba haƙiƙanin al'amurra, wa balautu na gwada tasarifar duhuri. wato juyawar zamunna fara'aitul mar'abi na shabihi labi na sabihi wal fahasu an maksabihi la an hasabihi yace sai na ga shi mutum yakan zama mutum ya yi kima ya yi daraja a gun jama'a a yau bi na shabihi a sababin zaɓaɓɓiyar dukiyarsa. Labi na sabihi ba da wata dangantarsa ba, cewa ɗan wane ne shi kan wane ne mutanen yau ba ruwansu da dangantarka. Iya abin da suke kallo, mi ka mallaka na dukiya, mai dukiya abunsu shine mai daraja. amma duk dangantarka an gane ko ko kai jikan ma'aiki ne to mutanen yau ba ruwansu da kai shi yasa wani mawaƙi yake cewa ra'aitun nasa kadmalu ila man indahu malun wa man la indahu malun fa anhu nasu kadmalu ra'aitun nasa kad zahabu ila man indahu zahabun wa man la indahu zahabun fa anhu nasu kad zahabu to shine yace fara'aitul mar'a yace na yace fara'aitul mar'a yace shi mutum a yau kima shi da darajar shi a gun jama'a bi na shabihi a sababin zababbiyar dukiyarsa ne labi na sabihi ba a sababin wata dangantarsa ba an gane ko ai mun karanta wasu baituka da wani malami ya rera game da lamarin kuɗi a yau shine yake cewa man kana yamliku dirhamaini ta'allamat shafatahu anwa al-kalami faqala wa taqaddama li ikhwanu fastama'u lahu wa ra'aytahu bayna al-wara muqtala laula darahimuhu allati yazhu biha lawajadtahu fi an-nasi aswa'a hala innal ghaniyya idha takallama muqti'an qalu sadaqta wa ma nataqta muhala أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبدلوا ما قالا إن الدراهم في الموادن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا shine yace fara'aitul mar'a yace naga shi mutum a yau kimarsa da darajarsa a gun mutane bi na shabihi tana da alaƙa da zaɓaɓɓiyar dukiyarsa abin da ya mallaka labi na sabihi ba dangantarsa ba don haka in kana da kuɗi duk wadda ka je ka ce kana so ba a tambayar ɗanwa ɗanwane ne jikan wane ne a amma in baka da kuɗi sai a ringa bincike wai kar a je waya a wurin mugun iri an gane ko sai a ringa cewa ai an ji cewa wani daga cikin kakan shi ko kaza ne irin da abubuwa na jahiliya na maguzanci ya ce walfahasu su jama'a a yau wato bincike suke an makasabihi game da masana'antar mutum za ka ji an ce a ina shagon shi yake ko kuma a ina a wace ma'aikata ofishinsa yake walfahasu tsananin bincike jama'a suke a yau an makasabihi game da gun sana'ar mutum la an hasabihi ba wani matsayin shi da wata darajar shi ya ce wa kuntu sami'tu ya ce ya kai ɗana tabbas ni kam na ji annal ma'ayisha cewa sabubba na rayuwa abubuwa ne hudu an gane ko wanda duk wanda ya samu ɗaya daga cikinsu to zai yi rayuwa da daɗa shi ne ya ce wa kuntu sami'tu tabbas na kasance na ji labari annal ma'ayisha lalle sabubba na rayuwa a yau imaratun shugabanci wa tijaratun da kasuwanci wa zira'atun da noma wa sina'atun da sana'a ka zama tela ko ka zama makeri ko ka zama sana'a dai ta hannu ya ce famarastu hadhihi arba'a ya ce dukkan waɗannan abubuwa hudu ya ce na yi gogiggeniya da su na goga da su li anzura ayyuha awfaqu wa anfa dan naga wace sana'a ce daga cikinsu awfaqu mafi dacewa wa anfa'u mafi amfani ya ce ya kai ɗana fama ahmadtu min hama ishatan walastar gattu fi ha ishatan ya ce ban yaba wata rayuwa wato daga cikinsu walastar gattu fi ha ishatan ya ce kuma ban gayalwar wata rayuwa daga cikinsu gaba ɗayan kuɗin nan shugabancin nayi kasuwancin nayi noman nayi sana'ar nayi amma ba wadda na yaba a ciki ya ce amma furasul wilayati wa kulasul imarati sanade samun dama ta shugabanci a ce an naɗa ka ka zama shugaba wa khulasul imarati da kubcewar shugabancin ya ce faka abgasil ahlami ya ce kamar rikice-rikicen mafalki ne kamar ka yi mafalki ne yanzu kana tashi kawai shi kenan mafalkin da baya fassaruwa wanda ba shi da ma'ana shi ne ake kira abgasu ahlam kamar yadda fadawan wannan sarki na lokacin annabi yusuf da ya yi mafalki mai suka faɗa ƙalu abgasu ahlam wa ma na hannu bi ta'awilil ahlami bi alimi kuma in ka koma cikin suratul anbiya mushrikai yadda suka siffanta alqur'ani bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun sai yace faka abgas da kubcewar ta ma'ana cin sarauta shine yace amma furasul wilayati sani dai cin sarauta wa kulasul imarati da kubcewar ta a yau yace faka abgasul ahlami yace kamar rikice rikicen mafalki ne musamman a irin wannan lokaci na demokuraɗiyya an gane ko ba za mu ce siyasa ba in ma mun ce siyasa kiranye ne siyasa musulunci ya zo da ita iya tafiyar da jama'a da ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa da kame hannun azzalimi ga barin zalunci wannan shine siyasa annabawan Allah da siyasa suka zo tafiyar da jama'a amma ita wannan demokuraɗiyya sunanta tsari ne na kafiri mai jan kunne ya zo da shi domin raba hankulan da jama'a don ya zamanto jama'a kullum su yi ta tuki banza abu ɗaya musamman ƙasashenmu na afirka shi yasa wani masani yake cewa ba komai ba yasa suka kawo mana wannan siyasa illa kasancewar don su riƙe wuyanmu kuma kar mu ci gaba kullum ya zamanto tuki banza muke shi yasa duk mai hankali ya san mulkin soja ya fi mulkin waɗannan 'yan siyasa duk an gane ko gina ƙasa sai a irin wannan amma su wannan aljihunsu suke ginawa kansu duk wanda kaga ya shiga a washi kasuwa ce ya zuba kudin shi so yake waya samu linki linkin abin kudin naku na talakawa shine zai wawo shi wallahi shi yasa suke faɗa masu hankali suke faɗa su waɗannan turawa ba su kawo siyasa ƙasashen afirka sai bayan sun gina ƙasashensu kuma su siyasarsu ta sha bamban da tamu to shi ne a nan wato yake cewa kaman wato rikice-rikicen mafarki ne kenan yanzu za ka ji an naɗa ka zuwa wani lokaci sai ka ji kawai an turo ma takarda ko kuma a labaru wani ma zai zo ya baka labari shi kenan ko mutum ya kamu da hawan jini bayya tunis bayya maroko duk abin da ya tara duk kadarorin da ya tara a nan za su tafi kamun allah kenan wa umli lahum inna allah ta'ala la yumli lizalimi hatta idza akazahu lam yuflithu wa kadhalika akhdhu rabbika idza akadha alqura wa hiya zalima inna akdahu alimun shadid sai ya ce walfai'il mustansik bizzalami ya ce ita sarauta samunta da kubcewarta ya ce kamar inuwa tamkar inuwa ce wadda take mai shafewa a sababin ruhowar duhun dare da zaran duhun dare ya ruhu duk wata inuwa za ka ga ta gushe babu ita ya ce wa nahi ka gussatan bi mararatil fidani ya ce ya ishe ka ga makara game da ɗacin yayanta ba abin da ya fi ta ɗaci da ana raka ka da jiniya in ka zo gu ana yudi inda ka yi ana tsaronka to da zaran yau an ce yau ba kai ba ne ba babu abu wanda yake mafi baƙin ciki da ɓaci rai ga wanda ya sami irin wannan matsayi yau an tuɓe shi an ce ba shi ba ne shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wato game da shi shugabanci an gane ko ɗacinsa kamar yadda mazala salalin salama yake faɗa yake cewa wato yake cewa inna kumsa ta harrisuna alal imara lalle ku san da cewa da sannu za ku ringa kwaɗai a bisa samun shugabanci wasa tasiru na damatan wa hasratan yawmal qiyama shi ko shugabanci mazan Allah ya ce da sannu zai zamanto wato nadama ne da ciza yatsa a ranar kiyama ga duk wanda ya shugabanci jama'a ya ce fa ni'imatil murdi'a wa bi'satil fatima ya ce madalla kai can so da ƙauna ga mai shayarwa ya ce tur da alawa dai ga mai yayewa ita ce sarauta a ce yau ba kai bane an yaye ka shine ya ce walahi ka ya ishe ka gusatan ga makara bi mararatil fitani wato da ɗacin yayanta lokacin da ta yaye ka cewa ba da kai ake damawa ba a yau gussa shine makara abin da yake yin banga-banga ya tsaya a makogoro shi bai fito ba kuma shi bai yi gaba ba kamar yadda nau'i ne na abincin 'yan wuta wa ta'aman za gussatin wa azaban alima sai ya ce wa amma kina wannan kaga an sanya kafa an rushe shugabanci wa amma baba'i'u tijarati yace sanadi kayan kasuwa haja da mutum yake saya domin ya sayar ya ci riba yace fa urdatul lil mukhadarat yace wannan mai bujurowa ne ga hadirra kana iya sayan kaya to kayan nan kuma an fasa sansu dole ka karyas ko kuma kasancewar wani haɗari ya faɗa ma kayan Allah yi kare shi ne ya ce fa'urdatun abu ne mai bujurowa lil muhaɗarati ga haɗirra ya ce waɗu umatun lil garati kuma abinci ne na masu kawo hari da farmaki da waɗanda suke mayaudara masu famar su shiga gaban mutum da waɗanda suke azzalamai barayi da abin da ya yi kama da haka to kayan kasuwa yana kan irin waɗannan haɗirra ya ce kai wa ma a shi baha habi ɗiyur ɗayyarati ita kasuwa ya ce menene mafi kamarta da tsuntsaye waɗanda suke masu tashi daga kan wannan bishiya sun tashi sun koma kan wacce za ka ga da an zo an yi ca a kanka kawai layi ake kayanka ya fi na kowa amma zuwa wani lokaci sai ka ga kawai lamari ya canza kamar tsuntsaye sun tashi daga kan wannan itaciya sun koma ba a yi da kai kuma yanzu da wani ake to haka kasuwa ta gada ya ce wa ma a shibahaha menene mafi kamar ta biyur ɗayyarati wato da tsuntsaye waɗanda suke masu tashi shi yasa ai ɗan kasuwa mai hankali tun lokacin tana raya masa zai yi ƙoƙari ya tanadi wasu ƙadarori da wasu abubuwa ya gina retirat in shirtaye shi kenan in ta fasa damawa da shi to yana da hanyar ne da zai ringa dan samun kudaden kashewa da abubuwa waɗanda suke na bukatu na yau da gobe sai ya ce wa an matikazo biyayi kenan ita ma dai kasuwa na an sanya kafa an shure ta sai ya ce wa an matikazo biyayi sani dai wato rukon sabra ita ce gona abu ya jam'i ne na bai'a watasaddi lilizdira da bujurowa domin noma ya ce faman hakatun lil arabi ya ce abu ce wadda take mai ƙasƙanta mutunci an gane ko man haka minan nahak ne nahak shine wato wahala da rauni da mutum yake samu shine suke cewa nahakat hulhumma ma'ana masassara ta raunana shi ta wahaltar da shi ta galabaitar da shi shine yace faman hakatul lil a'rabi wato mai raunana mutunci ce wa quyudin kuma da baibayi ne a'iqatun anil irtikabi me hana mutum game da sassaka ba za ka iya zabura ba kai wani bulaguro shi manomi duk inda ya hankalin shi a gona yake an gane ko bul in kaga yayi bulaguro to sai ya kama dole yace wa quyudun da baibayi ne a'iqatun me hana mutum an lirtikabi wato game da zabura shine ma'ana mutum yayi bulaguro wa qallama khala rabbuha an izlali aw ruzika rauha bali yace kadan ne mai gona yake wohinta game da kaskanci aw ruzika rauha bali ko kuma ya samu hutun wato zuciya a azurta shi da hutun zuciya saboda shi tsawon shekara a wahalce ki in an gama aikin damuna kuma famar kai taki yake da rani ma za ka samu wani mai gonar dansar kafa sai ya je yana kewaya ta kuma alhali babu komi a gonar in ya baza taki ya baza taki ya koma gefe yana al'ajabi to kaga ai wahala ta yi wahala shi yasa ai wani daga cikin magabata yake cewa hiyal malu illa anna fiha mazallatan sai ya ce faman zalla ƙasaha wa man mallaba aha a wata riwaya ya ce faman sha'a ƙasaha wa man sha'a ba'aha ya ce ita gona dukiya ce sai dai akwai wahala akwai kaskanci me yake nihi da kaskanci wahala sai ya ce faman zalla duk wanda ya wahala to ya zai yi gogegeniya da ita wa mammalla wanda ya kosa kuma ba a haye sai da ya sa kudin shi aljihu wani ko ya ce to faman sha'a kasa hawa man sha'a ba duk wanda ya so ya wahala to ya goga da ita wanda ya so kuma ya sai da ya sa kudin shi aljihu to shine ya ce auru zika rauha bale ya ce kaɗan ne za ka ga manomi an azurta shi da hutu na zuciya kenan ita ma dai an shure ta sai ya ce wa amma hirafu ulis sana'ati wa amma hirafu ulis sana'ati sani dai sana'a wato wa amma hirafu ulis sana'ati ya ce sani dai su ma'abuta sana'a lafazin hiraf jam'i ne na hirfa in aka ce hirfa shine dai sana'a an gane ko shine ya ce wa amma hirafu ulis sana'at sani dai su ma'abuta sana'a sana'ar hannu ko ma maɗinki ko ma menene ya ce fagairu fabilatin anil akawati ba ta saura ga barin abinci ba ta saura ga abinci duk abin da ake samu galibi sana'ar hannu bai wuce ba a ce a ca ku bai ya wuce abinci ya ce kuma wala nafiƙatin fi jami'il auƙati ba mai sayuwa ba ce a dukkan lokata an gane ko wani lokacin sai dai a zo a sha inuwa a yi hira in ya so kuma a koma gida ita sana'ar hannu ba a kowane lokaci take sayuwa ba ya ce kuma wa mu'uzamuha mafi yawanta ma'asubun bi shabibatil hayati wato abin ɗaurewa ce wato da ƙuruciya ta rayuwa mafi yawan sana'a sai mutum yana cikin ƙuruciya yana cikin ƙarfinsa da zaran ya tsoho ya zama dattijo shi kenan sai dai a koma gefe a bar ma yara ba zai iya ba ya ce don haka ya kai ɗana walam ara ma huwa baridul magnami lazizul maqami wafil maksabi safil mashrabi إلا الهرفة التي وضع ساسان إساسها ونوأ أجناسها وأدرم في الخافقين نارها وأوضح لبني قبراء منارها yace walam ara ma huwa baridul maganami yace ban gaba wata sana'a wadda take mai daɗin wato ganima wadda take mai sansanyar ganima wadda ba tare da wahala ba za ka samu lazizul mata'ami mai zaƙin ɗanɗano wafil maksabi mai cikakkiyar mai cikakkiyar manema safil mashrabi mai tacacciyar mashaya ya ce illal hirfatar latiwa ba a sasanu isa saha in banda sana'ar da wato sasan wato ya aza gugunta idan aka ce isas wato jam'i ne na us ka ce asas ko kuma ka ce isas an gane ko idan aka ce al'usu shine gugu fondasiyon kenan ga can a faman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nar jahannam shine yace illal hirfatal lati in banda sana'ar da waba a sasanu isa saha, sasan wato ya aza gugunta ko ka ce foundation ɗinta, wa nawa'a ya cancanza a jina saha wato dangoginta a dukkan wato duniya. Domin ita wannan sana'a ta roƙo kala-kala ce wani sai ya ɗau ganga wani ya ɗauki wata sarewa wani waƙa ce zai zo ya zo ya ziga wani a sallame shi wani kwa kawai babban riga ce zai zo ya sa in an gan shi an san daman cewa maroƙi to ya cancanza wato dangoginta shi roƙo kala-kala ne shi ne ya ce wa nawa'a ya cancanza a jinasaha dangoginta wa adrama ya rura na raha wutar tafil hafiƙai ne a gabacin duniya da yammacinta idan aka ce alhafiƙan gabacin duniya da yammacinta wa audaha libani gabra a manaraha kuma ya bayyana manaraha alamar talibani gabra wato ga talakawa talakawa su ne ake ce musu banu gabra domin gabra suna ne na ƙasa domin talauci shi yake zaunar da mutum akan ƙasa aliyyazu billah shi ne ya ce wa audaha ya bayyana manaraha alamarta libani gabra'a wato ga talakawa ya ce ita wannan sana'a ɗana fashahittu wa ƙa'i'aha mu'liman waktartu sima hali misaman ya ce na halarci wa ƙa'i'aha ya ce fagagenta mu'liman ina mai bayyanar da kaina a fili duk wani fagi na wannan sana'a ya ce na halarce shi kuma ina mai bayyanar da kaina a fili ba ɓoyewa ba nake ya ce wa katartu sima hali mi saman na zaɓi alamarta wato ita ce alamata ita ce adona ya ce iz kanatil matijarar lazi la ya buru wal manhalar lazi la ya guru wal misbahar lazi ya ashu ilaihi jumhuru wa yastasbihu bihi al-umyu wal uru ya ce domin ita sana'a ta roƙo ya ce kasuwa ce wadda ba ta tasgaro an gane ko kasuwa ce wadda ba ta tasgaro ba ta tsawa yau dama mine ne ka kasa an gane ko ba ta tasgaro yarjuna tijaratan lantabur shine ya ce izkanatil matijara sani dai ita shi roƙo sana'a ta roƙo ta zamanto kasuwa ce allazi la yaburu wadda ba ta tasgaro ba ta tsawa wal manhal allazi la yaburu kuma mashaya ce wadda ba ta kafewa an gane ko mashaya ce wadda ba ta kafewa na cewa a wayi gari cewa ba a yi manan ba a yi da kai a yace wal misbah allazi ya'shu ilayhi al-jumhur yace fitila ce wadda mafi yawan mutane wato suke nufatarta ta wanda kowa salo-salo wanda yake na roƙo a yau ya yawaita a cikin jama'a. Wa yastasbihu bihi al-umyu wal uru yace makaifi da masu ido ɗaya da ita suke neman haskaka. An gane ku al'ur jam'i ne na wato aura ko an gane ku idan aka ce aura ita ce mai ido ɗaya. Jam'in sai ka ce ur. kamar yadda in ka ce hur jam'i ne na haura wa hurun iyin ka amsali lu'li'il maknun sai ya ce wa kana ahaluha a azza kabilin ya ce ma'abuta ita wannan sana'a ta roƙo a da sun kasance su ne mafi girman ƙabila ma'ana su ne mafi daraja mafi ɗaukaka domin su suke faɗa a ji sarakuna ne na farisa wa asa'ada jilin kuma su ne mafi azurtar mutanen zamaninsu wanda suka hada zamani da su sun fi su wato jin daɗi da wadata an gane ko wannan wai yana waiwaya maka zuwa asalin su waɗanda suka kirkira ita wannan sana'a sai ya ce layar haƙuhum masu haifi shafar zalunci wato ba ta ruhu musu wala yuqliquhum sallu saifin kuma zari takobi su maroƙa wato baya tada musu hankali wala yuqliquhum sallu saifin wato zari takobi baya raurauta su ya tada musu hankali ba ruwansu da duk wani yaƙe-yaƙe da kuke wala yakshauna huma talasi'in kuma ba sa tsoron ƙari na mai harbi an gane ko ƙari na mai harbi ma'ana duk wata magana da za ka faɗa musu ba sa tsoron wannan ya ce wala ya dinuna lidanin wala shasi'in ba sa miƙa wuya su yi biyayya ga wanda yake na kusa ko ga wanda yake na nesa wala yarhabuna mimman baraka wa ra'ada kuma ba sa tsoron duk wani wanda yayi walƙiya yayi cida ma'ana duk wanda zai musu wani kashedi da barazana ba sa tsoronsa wala ya hafaluna biman kama wa ka'ada kuma ba sa kula da wanda ya tashi ya zauna andiyatuhum yace mazaunansu munazzahatun wato a tsarkake suke wa qulubuhum zukatansu muraffahatun a yalwace suke babu wata damuwa tare da su wa du'amuhum abincinsu mu'ajjalatun abin gaggautawa ne wa auqatuhum lokatansu muhajjalatun wato masu haske ne idan aka ce at-tahjil shine wato arwalla ta doki ma'ana farin goshi da farin kafa inna ummati ya atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu shine yace wa awqatuhum lokatansu muhajjalatun wato masu haske ne ma'ana atace suke aina ma saqadu laqabu wa haisu man kharadu kharadu yace su maroka duk inda suka fada laqadu tsintowa suke an gane ku duk inda suka fada tsintowa suke wa haisu man kharadu duk inda suka kutsa kharadu yace talowa suke la yattakhizuna awqana ba sa rukon wasu mazaunai cewa shi kawai dan wuri kaza ne a ko ina ya ko ina ya je shi garin shi ne la yattakhizuna awqana shi maroki ba shi da gari duk inda ya je garin su ne wala yattaquna sultanan kuma ba sa tsoron mai mulki an gane ko wala yattaquna sultanan ba sa tsoron wato duk wani mai mulki wani sarki wala yamtazuna amma tagadu khimasan wata ruhu biqanan kuma ba sa rabewa game ga wanda za ta yi jijjifi ciki a ɗamfare da yunwa kuma ta maraita ciki a ciki ba ruwansu da cewa mawadaci ne ko talaka ne in ma talaka ne in dala goma take aljihunka in ka ba su karɓewa za su yi faƙala lahu ibnuhu sai ɗansa ya ce masa ya abati ya ce ya baba laƙad sadaqta fi ma naqabta tabbas kayi gaskiya game da abin da ka faɗa walakin naka ratakta wa ma fatakta sai dai ya ce baba ka ɗinki baka farka ba ka ɗinka baka farka wannan baka farka wannan ga baka farka ba idan aka ce arratku shine ɗinkewar abu ya haɗe alfatku shine wato barka abu kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a walam yaral ladhina kafaru anna samawati wal arda kana taratqan fa fataqnahuma shine yace laqad sadaqta fi ma naqata yace baba kai gaskiya game da abin da ka faɗa walakin na karatakta wa ma fatakta sai dai ka ɗinka baka barka ba fa bayyilli kaifa aktatifu wa min aina tu'kalul katifu yace baba bayyana mun wannan sana'a da ka gaya mun ta yaya zan tsinka iktidaf shine tsinkar 'ya'yan itace shine yace fa bayyilli kaifa aktatifu ta yaya zan tsinka wa min aina tu'kalul katifu karfata in ta gasu ta ina ake fara cinta saboda duk wanda bai san ba yadda ake cin karfata to ba zai iya ci ba an gane ko gwannan cin karfata akwai ɓangaren da ake fara cinta domin ita in ana gasa ta duka roman ƙasa yake yowa in ka ce ka fara ci daga sama to zaizayewa take shi yasa waɗanda suke gwannancin sun san inda suke tusgan nama daga jikin karfata yanzu sai a kawo muku gasasshen nama wanda ya fi ku sanin salancin na gasasshen nama sai ka ga kai kana hwamar ka ciro wanda za ka ci kakasa amma wanda ya san makwantar shi dan da nan za ka ga ya tale shi to shine ya ce wa min aina tu'kalul katifu wato ta ina ake fara cin karfata in ta gasu wannan karin magana ne wanda ake yin amfani da shi ga wanda yake ya san al'amurra komai ya san ta inda zai kullo masa faƙala ya bunayya sai ya faɗa sai ya ce ya kai ɗana inna lirtika ba lalle sassaka ka fita da gudu ka yi nan ka yi nan ya ce babu ha ya ce ita ce ƙofar roƙo ba a son ya zamanto maroƙi ya zamanto kawai sai san tafiya salo-salo a so ake ya zamanto yana da kuzari an gane ko yana da sassaka ya yi nan ya yi nan shine ya ce inna lirtika ba lalle sassaka fita da gudu ya ce babu ha ya ce ita ce ƙofar roƙo wanne shaɗa sakin fuska da walwala jilbabuha ita ce rigarta an gane ko ba a son maruki ya zamanto yana da ɗaure huska ya ci magani ya sha kunuwa wa zai baka abin shi ya zamanto maruki yana da sakin huska da walwala shine ya ce wanne shaɗa ya ce sakin huska da walwala jilbabuha ya ce ita ce rigar roƙo walfiɗunata lura da jama'a ya ce misbahuha ita ce fitilarta marokin ya zo cikin jama'a komawa gefe yake ya lura ya lura ya lura mawadata a wani bangare suke gane ku don kar ya zo ya wahala a wurin waɗanda su kansu ma in an ba su su ma karɓewa za su yi shine ya ce wal fitinata lura misbahuha ita ce fitilar ruhu wal qihata silahuha rashin kunya wato shi ne makamin roƙo an gane ku duk wanda ya masa ba daidai ba to ya zazzage masa ya masa iya abin da zai ya a tsorace shi kenan zuwa gaba ya ce walƙi hata rashin kunya silahu ha shi ne makamin roƙo ya ce ya kai ɗana ya ce fakun a juwala min ƙudurbin an gane ko ka zama kafi kilu yawo Ƙudurub shi ne kilu, wannan ɗan ƙwari mai kamar ƙuda wanda yake sakin haske wanda yake yawa da kasan shi bai tabbata abu ɗaya. Kilu ba ta zama wuɗe, kai ganta in ta yi nan ta yi nan ta yi nan ta yi nan, ya ce to ka fi kilu yawo. Shi ne ya ce fa kun ajuwala min ƙudurbin, ka zamanto ka fi kilu yawo. Wa asra min jundub, ya zamanto ka fi hwara babi, ka fi babi wato bin dare ka san ita fara akwai bin dare in ta tashi daga nan tafiya take mai nisa shine in aka ce jundub shine namijin fara kenan jamun shine janadib shine ake kira babe ko kuma ka kiraye shi kiri yace wa asra ka zamanto kafi tafiyar dare min jundub wato sama da fara wa an shaɓa min zabiyin mukumirin ya zamanto kuma kafi barewa mai wasa a cikin hasken wata wato nishaɗi kasan ita barewa in aka ce dare ne mai hasken wata to kwana take tana tsalle-tsalle shi ne ya cewa an shaɗa ka zamantu mafi wato kuzari da nishaɗi min zabiyin mukumirin game da barewa wadda take cikin hasken wata wa aslaɗa kuma ka zamantu mafi faɗawa min zi'ibin mutanammir game da kyalkeci mai kama da damusa-damusa. An gane ko, yanda za ka fada cikin taro, to ya zamanto ka fi kyalkeci mai kama da damusa-damusa yadda yake fada dabobi. Ya ce, waƙada zan da jaddika bi jiddika, ya ce, ɗana, ka ƙyasta dutsen ƙyastin arzikinka bi jiddika da ƙoƙarinka. an gane ko dutsen kyastinka ma'ana a shanarka ka yi ƙoƙari ka kyasta ta da ƙoƙarinka arzikinka ka tashi tsaye ya ce wa ƙara'a babu ra'ayika bi sa'ayika ka ƙwanƙwasa ƙofar kiwonka bi sa'ayika da kai kawanka an gane ko arzikinka da Allah ya yanka maka ka ƙwanƙwasa ƙofar bi sa'ayika da kai kawanka ya ce wa ju kulla fajjin walij kulla lujjin wajub kulla fajin dukkan wani titi ka sare shi da tafiya in kai gabas ka yi yamma ka yi kudu ka yi arewa kaga ina ake sabga an gane ko duk da cewa yanzu an ɗan samu ci gaba sauraron radiyo suke sanarwa a gidan wane-wane ana sauga wane-wane ana sauga wane-wane ana sauga amma a can da kawai siri mutum ya fito ya yi kudu ya yi arewa ya yi gabas ya yi yamma duk inda ya ga taro in ya ga dai ana dariya ana wannan ya san sauga ce in ya ga an yi kim to ya san mutuwa ce daga nan ma sai ya sha kwana ya yi gaba ya san ba wurinsu ba ne ku ku je ku nemi ladanku shi ne ya ce wajub kulla fashi ya ce ka sare dukkan wani titi dukkan wani gwadabe wato da tafiya idan aka ce fajjun shine ma'ana babban titi kenan jamunsa shine fijaj ga ya can wa azim fil nasi bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli dhamir ya atina min kulli fajjin amik ga ya can kuma li tasluku minha subulan fijaja sai ya ce walij ya ce ka kutsa kulla lujjin dukkan wani zurfi an gane ku dukkan wani zurfi ma'ana dukkan wani lungu ya ce ka kutsa ga ya can auka zulumatin fi baharin lujji fi baharin lujjiyin sai ya ce wanta ji kulla raudin ya ce ɗana ka yi kiwo kowane dausayi duk taron da ka gani in dai wata sabga ce ake to ka je shi ne ya ce wanta ji kullar raudin kowane dausayi ka je ka yi kiwo wa alki dalwaka ila kulle haudin jefa guganka ga kowane tafki an gane kowane tafki ka jefa guganka shi ne wani mawaƙi yake cewa wa ma ɗalabul ma'ishati bittamanni walakin alki dalwaka fiddilai ta ji ka bi mil'iha yawman wata ati wata ati shine yake cewa bi wannan wata atika bi hamatin wa qalili ma'i shine yace wa alqi dalwaka jefa guganka ila kulli haudi yace ga kowane tabki yace wala tasami talaba yace ya kai dana karka kosa da wato nema wala tamallad da aba kuma karka kosa da kokarin da kake an gane ko ma'ana wala tas'ami talaba karka kosa da nema ga can la yas'amul insanu min du'a'il khair shine yace wala tas'ami talaba karka kosa da nema wala tamallaq talab da'aba kuma karka kosa da adda'a ba iya kokarin da kake sai yace faqad kana maktuban ala asa shekina sasana tabbas ya kasance abu ne wanda yake rubuce a jikin sandar wato dattijanmu shine sasan al'akabar wanda ya assasa musu roƙo shi sarkin maroƙa na duniya shine za ka ji maroƙa maroƙi yana cewa shine dodo uban sasana sarkin maroƙa a sandar shi wanda yake dogarawa a rubuce man ɗalaba jalaba wa man jala nala duk wanda ya nema to zai janyo zuwa gare shi wa man ja da duk wanda ya yauta na da zai samu haka yake a rubuce man talaba jalaba wa man ja da nala duk wanda ya nema zai janyo wa man ja da duk wanda ya yauta nala wato zai samu sai ya ce wa iyaka wal kasala ya ce ɗana ka kiyayi ƙyuya da ragwanci ya ce fa innahu unwanun nuhus kiuya wato ita ce adireshin rashin sa'a gane idan aka ce an nuhus jam'i ne na nahas shine ma'ana wato kalula rashin sa'a ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fi yaumi nahasin mustamir shine ce fa innahu unwanun nuhusi alama ce ta rashin sa'a wala busu zawil busi kuma tufafi ne na ma'abuta kunci da talauci. Wami fitahul mataraba, ƙiwuya ita ce ɗan makulli wanda yake na talauci, duk wanda ya riƙi ƙiwuya to ya riƙi ɗan makulli wanda yake na talauci. Wami fitahul mataraba ya ce ɗan makulli ne wanda yake na talauci. Waliƙahul mata'aba ya ce ita kuma ƙiwuya wato ita ce alama ta shine wahala duk wanda ya mai da kyau ya sana'a to kuma zai alama ce wadda take ta zai wahala a rayuwarsa lafazin liqah jam'i ne na liqha al-liqha shine taguwa wadda take mai nono ma'ana ita ce kenan sakamakon abin da zai janyo masa duk wata wahala washimatul ajazati ajazatil jahala yace kuma ɗabi'a ce ta waɗanda suke ragwagi aljahala waɗanda suke jahilai wa shinshinatul wakalati tukala kuma ɗabi'a ce ta alwakala masu barin al'amari ga wani attukala masu dogaro da wasu an gane ko ita ƙiuya kenan shinshinatul wakalati tukala ɗabi'a ce ta masu meka lamari ga wani attukala masu dogaro da wani sai ya ce wa mastasharar asala maniktarar kasala ya ce duk wanda ya zaɓi ƙiuya to ba zai taɓa yanko zuma ya sha in dai ka zaɓi ƙiuya to ba yadda za a yi ka yanko zuma ka sha ya ce wala mala'ar rahata manistauta'ar raha ya ce duk wanda ya taki hutu ba zai cika tafin hannunsa da kuɗi wala mala'ar rahata manistauta'ar raha duk wanda ya taki hutu wala mala'ar raha ba zai cika tafin hannunsa da kuɗi, sai ya ce wa alaika bil ikidami, ɗana, na hore ka da shiga gaba, ka lazumci shiga gaba duk inda za a je, ka zamanto kai ne a gaba, ya ce walau alad dirgami, ya ce ko da zaki ne za a tunkara, an gane ko? Ko da zaki ne za a tunkara ka zamanto kai ne a gaba, ya ce fa inna jara'atul janani. domin ƙarfin zuciya tunɗikun lisana shi ke sa halshi ya yi furci wanda yake da ƙarfin zuciya shine yake iya magana a cikin jama'a wato lilikul inana ita ce take sakan ma bawa ragama ya yi iya abin da yake so wabiha tudrakul huzwa wato da ƙarfin zuciya ne ake riskar duk wani rabo da Allah yake yanka ma bawa watu mulakus sarwa kuma ake mallakar wadata kama annal khawara kamar yadda wato rauni da ragwanci sinul kasali wato dan uwan kiuya ne rauni da tsoro kai kama annal khawara kamar yadda rauni da tsoro sinul kasali wato dan uwa ne na kiuya wa sababul fashali kuma sababi ne wanda yake na tarwatsewa dukkan wasu al'amurra, wa mabuka'atun lil'amali kuma mai jinkirta duk wani aiki ne da mutum ya sa gaba, wa makiyabatun lil'amali kuma mai taɓar da wato gurin mutum ne, an gane ko? Mai sanya wato mutum wato gurinsa ya taɓe sai ya ce wali haza ƙila fil masali, saboda haka aka faɗa a cikin karin magana man jasara aisara, duk wanda ya ƙarfafa zuciyarsa. to zai yalwata wa man haba khaba duk wanda ya ji tsoro kuma ya tabi man jasara aisara wa man haba khaba duk wanda ya karfafa zuciya zai wadatu wa man haba khaba duk wanda ya ji tsoro ya tabi nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك